الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya bamu ikon haduwa a darasinmu na tafsiri a wannan masallaci na Al-Amin Islamic Foundation a yau muna ranar Juma'a kuma Juma'an mata ƙarshe a cikin Ramadan wanda yake ranar 26 ga watan Ramadan shekara 1440 daidai a hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da ranar 31 ga watan 5 2019 muna roƙon Allah ya datar da mu ga dukkan alkhairi ya gafarta mana ya gafarta wa iyayenmu da malumanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya wanzar da albarka a cikin al'umma don masu son alkhairi Allah nuna musu alkhairi a duk inda suke masu niyan sharri kuma Allah ya sa su gane sharrin su asara ce a kansu Allah muke roka ya baiwa sabon gwamnan jihar Borno kuzari da himma ya kuma kare shi daga sharri masu sharri niyan da yayi na sama wa talakawa abin da ya cancanta da su Allah ya bashi ikon aiwatarwa shi ne gwamna na farko wanda ya rantse da alkur'ani akan ba zai taba abin da ba nashi ba Allah ya karfafa shi Allah ya bashi kariya Yan uwa da suke bukatan addu'a a ko'ina Allah ya biya musu bukatunsu na alkhairi wanda ba su da lafiya a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya yau mun je gidan yari wanda za mu ji mai aka samu Yan uwa na gidan yari suna miƙa godiyansu da kuma addu'arsu ga ‘yan uwa, ni na na sha zuma a bakinku, na ari bakinku na sha zuma, ko albasa na ci?
Zuma ne zuma ta Na ce, kuna musu addu'a, kuma kuna bukatan addu'arsu. Kuma ba wai abin da kuka bayar aka kai ba ne, ‘yan uwantaka na addini da kullum za ku inga ba mu sako muna zuwa kuna nuna damuwanku ne da halin da suke ciki. mun yi musu bayani kuma alhamdulillah sun fahimta sun gamsu kuma suna godiya to akwai dan abin da dai aka samu wato na taimako mun samu buhun masara guda hudu buhun siga daya buhun gari guda uku kulikuli babban buhu shi ma daya sannan muna da buta 48 muna da qur'ani guda goma muna da sauran takarduna musulunci guda biyar sannan kuma takalmi silifal guda 22 kayan liman limamin da yake musulmanci a ciki yana da kayan set biyu na'am da hulansa ladanin masallacin masallacinsu shi ma yana da set ɗaya kuma mun yi musu gasa na kiran sallah mun yi magana kwan mai wace munasaba ta kawo ne na manta amma dai na ce to aha akan lada ne za mu ba shi kaya sai muka ce yanzu kowa ya iya kiran sallah aka ce eh sai na kalli wani ce na ce tashi ka kiran sallah da ya tashi yana tafiya sai ya yi tuntube sai wu aka yi ihu to alamar kenan da yawa sun iya kiran sallah tun da wanda ya kuskuren suka daga murya muka tada wani shi ya kira sallah daidai abin da mun yi kamar gasa mun yi dan nishadi ne da su sannan kuma a me wannan number 12 item number 12 11 na ba kayan mata ba na sama ok na ladan eh kayan liman kayan ladan wannan layin ne abin nan kayan mata muna da kaya 114 set na mata sannan kuma sir kayan namiji eh kayan maza na biyar. akwai himar da gele takwas, huluna bakwai, na'am da kuma mai jarkar daya wannan su ne kayan da aka kai haka ne to mu mun je mun yi magana da Dr. muhammad alhaji abubakar akan wani gidan yare za mu muka ce to mu za mu je maximum shi ne su suka ce za su je new prison su sun je new prison mu mun je maximum kamar ba za mun yi canji wannan karon ma mun yi canji kuma to akwai sauran kaya wanda za a kai new prison kamar suturu sun nuna cewa suna da bukatan kayan sawa kuma
akwai wanda ya kawo shinkafa buhu daya shi ne aka juya shinkafar kwana aka sa kasuwa na'am shinkafa na'am akwai mun samu shinkafa buhu daya to muna bukatan kuli-kuli da su eh, yarin kwaki da mai shine muka juya shinkafan ya, ya samu su samu abin da yake da auki na'am shine muka sarrafa Allah ya saka wanda ya turo al- alkhairi don bai ji mun ambaci shinkafan ba tabbas jiya ina ji ma lokacin da ake cinikin shinkafan don a canza me nake faɗa aha ɗan prison na maximum a new prison insha Allah akwai kayan sawa wanda za a tura musu ko da ba taro za mu yi muje ba ne za a kai musu akwai wanda ɗan uwa suka taimaka Allah ya saka da alkhairi sai kuma mm, tambayoyi kamar haka wannan yana cewa yana da larurar yawan bawali saboda haka baya iya sallah a sanadiyan haka to ya zai babu zancen baka iya yin sallah saboda lalurar bawali shi yasa in uwa addini musulunci ba a ba a aikata shi sai an karanta shi kaga yanzu don yoyon fitsari da yake da shi ko yana yawan fitsari akai-akai baya sallah in ya gamu da Allah akan haka kaga yana cikin hatsari amma da ya tambayi malamai ya yi karatu tun da wuri zai gane cewa matsalar bawali ba za ta hana mutum sallah ba abinda ake magana mutum a halin da yake lafiya to bawali na jasa ne ba zai yi kai sallah da bawali a cikinka ba a halin da kana iya ka gusar da shi kana iya ka wanke kana iya ka cire kayan amma halin ya zama larura yanzu ka je kai bauli ka dawo wani zai sauka ka je wannan shine hukuncin mai salasul bauli malamai sun yi bayani a cikin littattafai wanda bai iya rike bauli sai alwalansa yayi tsarki a farkon ya sa wani abu da zai tare baulin sauka ko ya sa pampers muna da pampers na manyan mutane ba to ya sa pampers ko abanda ba pampers ya samu wani tsumma ya nade ya sa a gabansa ta yadda fitsarin da zai sauka ɗin kar ya zube musamman in zai shiga masallaci to a haka zai yi alwala ya yi sallah yana ji yana daga haka zai yi sallah in ya tashi wani sallan kuma sai ya wanke ya yi tsarki ya yi sallah wannan shi ne amma zancen cewa don ba ka iya riƙe bawali ba za ka yi sallah ba wannan hatsari ne ko da mutum yana gadon asibiti mun sha bayani wanda nasis masu kula da marasa lafiya ya kamata su masu yi wa marasa lafiya magana in mara lafiya musulmi ne kai kuma ɗan abin nan mai ake da suna jinya ne kana wato aikin nas ko midwife to a wannan lokacin ku nuna musu cewa sallah fa ana yin ta ko da mutum ba zai iya tashi ba yayi alwala yayi sallah in ba zai iya alwala ba yayi taimama yayi sallah in ba zai yi alwala ba babu taimama yayi sallah halin da yake ci wannan shine musulunci da saukin sa wannan kuma mace ce tana durkusawa mijinta amma da ta daina durkusawa lokaci ɗaya kuma saboda ciwon kafa sai mijin ya ce da ita za ki shiga wuta wannan furicin na ya yi daidai bai yi daidai ba mu ke da kike lafiyan ma muna cewa karki durkusawa miji durkuso ba addini ba ne durkuso al'ada ne wanda ya karo da addini kuma ba durkuso ne kadai abin da zai nuna biyayya ba kuma wa durkuso yana ingiza wanda ake wa durkuso ya girman kai wanda girman kai haramun ne ga musulmi an zo an aje gwiwa a ƙasa an sunkuya kai an baka sai ka ji wani girman a ranka ko Allah kuma baya son girman kai ko don kadai wannan ma ai ya kamata a hana durkuso balle kuma gaban da ake ajewa Allah wajen ibada aje aje su ga wani saboda haka ayi hattara baki durkusa mijinki ba to ki kyautata masa wajen gyara masa daki na'am kare ga kazanta akan gadansa kare ga kazanta a filin gida kare ga kazanta a jikin ƴaƴansa abincinsa yayi kyawu harshenki yayi kyawu ga mijinki jikinki yayi kyawu ga mijinki idanki ya takaita akan mijinki na'am akwai as-sihrul halal da mace za ta yi wa mijinta ta yi masa biyayya har ta mallake shi su ya kamata ki yi amma ba durkuso ba me amfani ki durkusa masa in ya baki kudin cefane ki yanki me amfani ki durkusa masa in bayya gida ki fita anguwa ba izininsa me amfani ki durkusa masa idan bayya nan wani ya zo kato za ki ba shi izini ya zai zauna akan gadansa na'am wannan kuma na ganin daga mace ce don Allah ka bani shawara ko addu'a tsawon shekara biyu kenan ba na sallah daidai na yi addu'a na yi addu'a akan Allah ya shiryar da ni hanyar addininsa na'am ba ta iya sallah kuma ta ce da mijinta ya nemi mutane ko waye a yi mata addu'a mijin yana mata kallon cewa da wasa take yi eh wannan yana faruwa to idan sihiri aka yi miki ina roƙon Allah ya warware wannan sihiri idan wani kafirin aljani ne ya zauna miki Allah ya ƙona shi da wutarsa ya Allah ina roƙonka a wannan lokacin ya Allah duk matan da aka tura musu aljanu na sihiri Allah ka kona wa'annan aljanun a jikin matan nan ya Allah ka ba su lafiya ya Allah ka ba su lafiya ya Allah ka ba su lafiya duk waɗanda suke da sihiri a jiki Allah ka ba su lafiya ya Allah muna tawassuli da azumi masu azumi musulmai na duniya gaba ɗaya Allah muna roƙonka ka ƙona aljanu da suke aikin sihiri a jikin mutane ya Allah ka ba su lafiya ya Allah ka ba su lafiya amin ana samun irin wannan a cikin mata akwai wacce ta zo tana cewa lokacin sallah zai yi za ta ji kiran sallah sai ta yi alwala amma ba za ta yi tashi ta yi sallah ba tana zaune haka wani ta yi wannan ta yi wancan har lokacin sallah ya wuce wata ta zo wallahi kuka take yi ta ce san ba ta iya ta yi addini san ba ta iya ta yi addini kuma wallahi duk sihirce sihirce ne na kishiyoyi an tura musu kafiran aljanu wa'inda an turo su ko don su kashe su ko an turo su don su haukatar da su amma Allah bai ba su ikon sun yi nasarar yin abin da aka turo su ba sai su zauna su yi wani abu madadin abin da aka sa su kuma addininmu addini ne mai sauki duk wanda ba da son shi ba aka sa shi abu Allah ba zai kama shi man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman duk wanda aka tilasta shi ya aikin kafirci Allah ba zai kama shi ba saboda haka kuma irin wannan ɗin muna fatan Allah ya fai muku Allah ya baku lafiya ya baku ikon yin sallah daidai kamar yadda Allah ya shar'anta wannan kuma suna cewa muna sallah ne sai sifika na masallaci ya ɗauke muka daina jin muryar imam kuma ba wanda ya ɗaga murya to a lokacin nan kuna da zaɓi idan kuna bin liman aka ɗauke wuta ba sauti ko dai ku tura ku ba kuna nan da yawa ba ku tura ɗayanku ya zama liman ku bi shi ko kuma tun da ya ɗauke kowa ya zama limamin kansa kowa ya sallarsa shi kaɗai ya cika don ba haka ba mai za ku yi za ku jira ne sai an kawo wuta har su sallame kenan na yi kuskure ne wajen karantawa tambaya shi ne masallaci ne sai sifika na masallaci ya ɓaci muka daina jin muryar imam kuma ba su da ba wanda ya daga murya mu kuma ba wajenmu yana baya su mata wajensu yana baya to ya za mu yi mu ƙarasar da sallar mu mala amina daga sudan ban lura da wannan ba ni tambayar daga tabarakallah fiki ya amina wannan ita ce ansa idan kuna bin liman aka ɗauke wuta oh abin da ya sa kace macece na fahimta idan aka dauke wuta inda na ce ɗayanku ya wuce ya nuna kai kana cikin hannun da ba sa gani yankin mace ga mata ko? e a wannan halin idan ba wanda zai musu limanci sai kowace ta yi sallanta ta cika abin da ya rage wannan shi ne abin da za su na'am wa iyakun ina jin su kenan tambayoyin da muka dauka a yau muna cikin suratul zumar na'am zamu tashi akan aya da Allah madaukaki ke cewa daraballahu mathalan ko rajulan fihi shuraka mutashakisuna ayata 69 ha ko 20 29 na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون الله مدوكاكين سركية ضرب الله مثلا الله يابغى مثالي رجلا ونمتن fihi shuraka'un mutashakisuna wato yana da abokan tarayya masu husuma akan shi wa rajulan da wani mutum salaman li rajulin shi kuma ya sallamar da kansa ga mutum daya hali yastawiyani matsala shin za su zama ɗaya ne a wajen misali to alhamdulillah tunda kace la kenan ba su zama ɗaya ba bal a'a tare da an sani ɗin aksaruhum la ya'lamun yau yau mutane ba su sani ba anan Allah madaukaki yana buga mana misali ne na wasu mutane guda biyu mutum ne ɗaya mumini mukhlisi mutum ne ɗaya mushriki wannan mumini mai tauhidi mai kaɗaita Allah wajen bauta wannan mushriki mai yi wa Allah tarayya a cikin abin da yake na bauta shi wannan muwahidi mai ta Allah idan ya tashi yana neman ilimi zai ce Allah ka bani ilimi ya alimu allimni in yana neman arziki zai ce ya Allah mai bada arziki ya razzaqu arzuqni in yana neman budi zai ce ya fattahu iftahli in yana neman tsari zai ce ya hafizu duk dai sunaye ne na Allah walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha duk abin da yake so a wajen Allah yake nema abin da yake tsoro a wajen Allah yake neman kariya tunaninsa Allah daya to shi wannan kuma fa fihi shuraka'ul mutashakisun mushriki kenan yana da ababan tarayya masu sabawa juna in ya tashi yana neman kuɗi akwai wani wurin da zai je ƙarƙashin wani dutse zai je tar da wani ya shayar da wasu abubuwa wai maganin arziki in yana neman tsari za a kawo masa wasu abubuwa ya ɗaura a kwankwasonsa in baya da lafiya za a ce sai an nemi ruwan bakin damo ko kada a bashi da abu kaza ya sha in yana neman Allah ya kare gidan shi za a ce sai ka binne abu kaza a kusurwa na gida guda hudu sai kullum yana da wuraren da ke zuwa daban-daban hankalinsa daban-daban magunguna daban-daban ababai na rataye daban-daban kaga wannan za su zama ɗaya tsakanin wanda yana zaune komai in ya tashi zai ce Allah wannan kuma in ya tashi zai ce aje nan aje can a kawo wannan abin ne wannan a rataye wannan wannan misali ne wa to sai Allah wannan shi ne asalin misali sai Allah ya buga mana misali da bayi guda biyu wannan mutum ne bawa na mutum ɗaya ya je kasuwa ya sai bawan shi ya zo ya aji bawa ka kula min da dabbobi ya kula da su bawa ka shayar da bishiya zai yi bawa zo ka je kasuwa in ya tashi tafiya kasuwa hankalinsa kwance tunanin yana ta lissafinsa haka zai je kasuwa ya sayo abin da mai gidansa ya aike shi kaga mutumin da ya aike shi mutum ɗaya ne to wannan kuma fihi shuraka'un mutashakisu akwai abokan tarayya masu husuma a kan shi wato da aka tashi sayan bawan hada kuɗi suka yi shi wancan shi kaɗai ya sayi bawansa wannan hada kuɗinsu suka yi suka saya da suka saya wannan ɗaya zai tashi sai ce bawa zo ka je kasuwa a lokacin kuma wani yana so bawan ya wanke masa mota a lokacin wani kuma bawan yana so ya kai masa taki gona wani kuma yana so bawan ya ɗiba masa ruwa ya shayar da dabbobinsa wani kuma gashi nan dai mutane ne daban-daban wannan bayin nan guda biyu kwanciyar hankalinsu ɗaya ne hutun jikinsu ɗaya ne me yasa wannan mutum ɗaya ne ya mallake shi ya ba shi umarni ya bi ya gama aikin mai gidansa ya zo ya kwanta yana bacci wannan in ya gama na wannan mai gidan ya zo zai kwanta tashi tashi zo ka kai kaza san ba yi da kwanciyar hankali ba su taba zama ɗaya ba ko to alhamdulillah in mun gane to wannan shine tsakanin mutumin da yake zuwan wuraren masu neman bashi sa'a masu bashi kariya masu bashi kaza masu bashi kaza ga kashe kuɗi ga kashe lokaci ga kashe addini wai na musulmi ga kuma rashin biyan bukata amma wanda ya ce Allah ai ya gama Allah ya isar masa alaisa Allah bi kafin abida shi Allah bai isar wa bawansa ba shi ne ya ce ku roke ni zan an samu in za ka roke shi roke shi a hanyar da shi ɗin ya ce ka roke shi shi ne ka bi abin da annabinsa ya kawo maka aya za ka karanta ga ƙur'ani karka canza shi karka kawo sunan aljani karka kawo wata magana ka sa ka ce yasin ka ce dilnu darmish ka ce wane ne raukaya ido ko baduhun sunaye ne ake zuwa wani zan ba shi mawurdi wai baduhun shi ne addu'a baduhun baduhun baduhun to kaga wannan musiba ce mai girma cikin al'umma mutane su manta da Allah yayin da matsala ta same su mu yi kokari mu gyara abinda Allah bai yi mana ba wallahi ba wanda zai yi mana shi Allah yake ba mu misali anan rajulan fihi shuraka mutashakisun wa rajulan salaman li rajulin sai shi ga ɗaya mutumin kuma saliman shi kubutacce ne ga wannan mutumin ya miƙa wuyansa hal yastawiyani matsala shin za su zama daidai a wajen misali ba su taba zama daidai ba sai Allah ce alhamdulillah ala iqamatil hujjati alaikum godiya ta tabbata ga Allah akan kafa hujja akan ku tunda dai kun ce ba su zama daidai ba to duk wanda ya je ya bar Allah ya je gun wani Allah to ga matsayinsa bal aktharuhum la ya'lamun sai dai yawa yawa mutane ba za su sani ba ba su sani ba saboda haka shi suke wa Allah tarayya Allah maɗaukake ce innaka mayyitun lalle kai mai mutuwa ne wa innahum mayyitun su ma matattun ne masu mutuwa ne Allah yana gaya manzo sallallahu alaihi wasallam me yasa Allah ya faɗi haka saboda mushrikai suna cewa suna jiran annabi ya mutu su huta ba da yana bata mana aiki ba yana cewa ba mu iya ba yana zagin al'adunmu addininmu iyayenmu ba kullun ya tashi tauhidi tauhidi tauhidi to bari su jira ya mutu am yaquluna sha'irun natarabbasu bihi raibal manun ai mawaki ne ku jira duniya ma za ta karasa shi to haka suke jira sai Allah madaukake ce to kai zaka mutu ai su ma za su mutu ai duk wanda yayi farin ciki don mutuwar wani har yanzu wauta yayi tunda abin yana kanka kai ma kuma baka san yaushe zai zo ba saboda haka idan mutum ya mutu in wanda za a yi masa addu'a ne a yi masa addu'a in wanda ba za a yi masa addu'a ba ne a ɗauki darasi da mutuwarsa amma ba wai ka yi farin ciki da mutuwa ba sai dai wani lokacin za a yi farin ciki da mutuwan wanda ya zama fitina ga al'umma wanda ya addabi mutane yana tozarta su ya shiga a rayuwarsu bai bar mutane sun zauna lafiya ba in an kashe shi ko in ya mutu mutuwar ɗabi'i za a ce to alhamdulillah ko bayan allah za su samu hutu a rashin wannan mutum amma an ba haka ba don mutum wani wato bukatar ko ta fardiya don wani abu da ke tsakaninka da shi baka jito da shi wai kana Allah Allah ya mutu ko ran da ya mutu ka ce ka huta baka huta ba don kai maza ka mutu mai yiwa shi kaga mutuwarsa mutuwa ce ta lafiya ta kwanciyar hankali ba hayaniya mai yiwa taka mutuwar akwai fallasa na'am akwai wanda suke mutuwa mutuwa mara daɗi mutuwa ta fallasa mutum yazo yana mutuwa yana tona wa kansa asiri na'am ko mutum ya mutu a hali na walakanci da kaskanci ai irgara mutum ya mutu cikin jama'arsa da mutuncinsa da iyalansa da 'yan uwansa da danginsa a taro a yi masa wanka a yi masa jana'iza ta addinin musulunci a ji a sallace shi ai wannan magata ce saboda haka suna cewa annabi ya mutu su jira sai Allah ce innaka mayyitun wa innahum mayyitun wannan aya tana daga cikin ayoyin da Abubakar radiyallahu anhu ya karanta lokacin rasuwar manzo sallallahu alaihi wasallam da wasu hankalin su ya tashi kamar sayyidina Umar da sauran su akan manzo Allah bai mutu ba bai mutu ba bai mutu ba sai Umar Abubakar ya zo radiyallahu anhu yace ayyuhan nas man kana minkum ya'budu muhammadan fa inna muhammadan kad mat ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت سيكرنت وانا آية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين يا كرنتكم إنك ميت وإنهم ميتون shine a lokacin mutanen Madina da yawa sai ya zama wannan aya ita ake taraddudinta a cikin madina mutane suna tafiya akan hanya suna karanta wannan aya don su yi wa kansu ta'aziyya saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi ga Allah da daukakansa da darajarsa yayin kuma mutuwar shahada kamar yadda muka ji a baya saboda haka shi tashi ta yi kyawu to amma su kuma mushrikan fa ai mutuwar su ba ba kyawu na'am na'am na'am Allah madaukakin sarki yace thumma innakum sannan ku yawmal qiyamati aran tashin qiyama inda rabbikum a gaban ubangijin ku taftasimun za ku yi husuma za ku dinga jayayya Zubair radiyallahu anhu yake cewa ya Rasulullah shin za anana ta husuma na'am da ya karanta annabi ya karanta wannan aya sai yake tambaya yake cewa ya Rasulullah ayyukarraru alaina ma kana bainana fi dunya shin za a maimaita mana abin da ya kasance tsakaninmu a duniya ma khawasid dhunub tare da wasu zunubai da muka aikata ke babbu annabi yace na'am la yukarraranna alaikum hatta yu'adda ila kulli dhi haqqin haqqa lalle za a maimaita muku har a saka wa kowa wato mai haƙƙi a bashi haƙƙinsa a ruwayar imamu tirmidhi na wanda wato Imam Tirmidhi ya rawaito hadisin ya ce hadisin ne hasanun sahih a maganar ta wato Ali ibn Abi Talha daga Ibn Abbas wannan shine ahsan tafsir Ibn Abbas idan kana so fassara mai inganci na Ibn Abbas in ka samu daga Ali ibn Abi Talha daga Ibn Abbas shine mafi ingancin hadisi fassaran aya da Ibn Abbas yayi shikenan sai yake cewa game da wannan aya summa innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimun ibnu abbas yace yuhasimu as-sadiqul kadhiba wal madhlumu adh-dhalima wal muhtadi ad-dalla wad da'ifu al-mustakbira a wannan filin kiyama wato wanda yake mai gaskiya zai husuma da makareci abu naka ne mutane suka yi husuma mai gaskiya aka kwato hakkinsa aka baiwa makareci kaga kenan zai kusuma da makaryacin nan a gaban Allah ran tashin kiyama hakan nan wanda aka zalunta zai yi kusuma da wanda ya zalunce shi har sai ya samu hakkinsa wanda ya shiryo zai kusuma da wanda ya bata wanda ya shiryo ya yi bayanin gashi gashi gashi hanyar shirya sai shi wancan bataccen ya ce a'a wannan shi ne batacce ƙarya yake ba hanyar shirya ba ce to a gaban Allah za ku tsaya sai a yi shari'a waye mai shirya waye mai bata kai wanda ke batacce da kake neman ka batar da hanyar shirya a baka sakamakonka shi shirye ya kuma a bashi ladan shi haka wa da'iful mustaqbil mai rauni akan mai girman kai wannan don ƙarfinsa da girman kansa da ɗaukakansa ya danne hakkin mai rauni da shi ma mai rauni zai husuma da wancan don ya karbi hakkinsa a wajen shi a gaban Allah ran tashin kiyama sannan kuma a ruwayar ibn manda a cikin kitabar ruh daga ibn abbas yake cewa yaqtasimu an-nasu yawm al-qiyamati ran tashin kiyama mutane za su yi husuma a gaban Allah yace hatta taqtasima ar-ruhu ma'al jasadi hatta ran mutum zai yi husuma da gangan jikin kai da ranka da jikinka ranka din zai husuma da gangan jikinka fa yaqulu ruhu lil jasadi rai zai ce da gangan jiki an tafa'alta kai ne ka aikata wa yaqulu al jasadu lir ruh sai gangan jiki ya ce da rai anta amarta wa anta sawwalta kai ka bada umarni kai ka riya min naje na aikata wa yi ba'atullahu malakan ya fusulu bai nahuma sai Allah ya aiko da mala'ika da zai hukunci tsakaninsu zai rabe musu fa ya ƙuri lahuma zai ce da su inna mithla kuma ka mathali rajulin muqa'adin basirin wal akhar dharir yace misalin kai jiki da rai da kuke husuma kamar mutum ne mai ido amma gurgu sai kuma da makaho mai kafa na'am dakhala bustanan suka shiga wata gona faqala almuqadu sai wannan gurgu mai ido yace da liddariri ga wannan makahon inni ara shajar ha huna thimara ni ga ina ganin 'ya'yan itatuwa walakin la asilu ilaiha sai dai bazan iya zuwa in cire ba faqala lahu addarir sai makaho mai lafiyan jiki yace irkabni ka hau bayana fatunawilha sai kai ka cire da kake gani farakibahu sai ya hau bayan shi fatanawalaha sai je cire itacen sai ce fa ayyuhumal mu'tadi wane ne cikin su ya wuce iyaka za a tambaye masu musu fa yaqula ne sai su ce kilahuma dukkan su sun shishigi fa yaqulu sai ce lahuma gare su malaikan sai ce innakuma kad hakamtuma ala anfusikum kun yi wa kanku hukunci saboda haka dukkanku ne za ku sai sakamakon wannan shi ne husuma da ke faruwa tsakanin mutum da gangan jikinsa innan nafsa la'amaratun bisoyi to kuma a can gaban Allah za a yi husuma wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina qalu an taqana Allah ladhi an taqa kulli shay' Allah ce tumma innakum sannan ku yawmal qiyamati dan tashin qiyama inda rabbikum a gaban ubangijin ku tahtasimun za ku yi husuma a cikin abinda kuka aikata anan husuma za ta faru to a wannan lokacin da aka karanta wannan aya kamar yadda Sa'id bin Jubair ya kawo daga Ibn Umar lokacin da aka karanta wannan aya ba mu gane akan me ake magana yadda sahabbai suka zama mutum daya son juna fahimtar juna amma a ce za mu yi husuma a gaban Allah akan me ba su gane ba me zai faru sai aka yi akon a tashi akon a tashi har da fitina ta zo ta faru tsakanin musulmai din fitan suka fara zuwa a nan ne abdullahi bin umar radiyallahu anhu ya ce hadal ladhi wa'adana rabbuna azza wa jalla ya ce wannan shi ne abinda Allah yake mana alkawarin za mu je mu yi husuma a gaban shi yau akan addini kuna musulmai wani ya fito ya ce kai kafiri ne tun da ka yi kaza wancan mai ce kai kafiri ne tun da ka yi kaza wannan ya ce jininka ya halatta wannan ya zo ya kwantar da sai na Uthman khalifan annabi sirikin annabi wanda aka yi masa albishir da aljanna ya kwantar da shi ya yanka shi don ya kafartar da shi wato ya kafartar da Uthman kuma an ka tambaye shi me yake yi zai ce musulunci ba mu sani ba addini ko daga ina aka kawo wannan ya nuna kenan kuma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum tahtasimun na'am
فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون Allah madaukakin sarki ce faman azlamu shin wane ne azzalimi kamar wannan mutumin ma'ana la ahada azlamu minhu babu wani azzalimi mimman kadhaba ala Allah kamar wanda yayi wa Allah ƙarya wa kadhaba bisirhi kuma ya ƙaryata gaskiya irja'a yayin da gaskiyar ta zo masa alaysa fi jahannam shin babu ne a cikin jahannama matsuwan makoma lil kafirin ga kafirai wallahi akwai shi kafirai suna da makoma a cikin jahannam Allah ya ce babu wanda yake azzalimi kamar mutumin da ya wa Allah ƙarya. Mushrikai sun kirkiri ƙarya sun dangana ga Allah. Waje alulillahi an dada, ko sun yi wa Allah kishiyoyi, an ce Allah yana da mata, an ce Allah yana da ɗa, an ce Allah yana da mataimaka. Duk wannan an faɗa masu cewa mala'iku ‘ya'ya ne mata na Allah da sauransu. Wannan ya nuna kenan sun yi wa Allah ƙarya. kadaba ala Allah yayi wa Allah ƙarya ba halinsa bane ba siffarsa bane sai ya dora wa Allah wannan shine kadaba mara nauyi wa kadaba shine ƙaryatar da abinda Allah ya faɗa shine mimman kadaba ala Allah yayi wa Allah ƙarya ya kirkiri ƙarya dangana ga Allah wa kadaba kuma ya ƙaryatar da sirri da gaskiya ja a yayin da ya zo masa shi ya yi ƙarya ya dangana wa Allah sannan kuma da Allah ɗin ya aiko manzo ya ce a'a ba ni da ɗafa ni kaɗai ne ya kamata ka bauta sai ce a'a bai yadda ba kaga ƙaryatar da Allah saboda haka mu kiyayi Allah wajen ambatonsa ko kwatanta shi da sunan da ba nashi ba ko da aikin da ba nashi ba ko siffar da ba tashi ba wallazi jaa bisidqi kuma shi wannan da yazo da gaskiya shine manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da gaskiya inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira wa la tusalu an ashabil jahim annabi ya zo da gaskiya shine alqur'ani al'umma suna cikin bata suna cikin duhu mai karfi ya kwato daga mara karfi sai cin mushe sai bauta gunki ba a san ina alqibla ba sai ga Allah ya aiko da manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin halin da ana ganin ba zai yiwu ba yau kai matarka da 'ya'yanka kaɗai ka gyara su a ɗauki seti ka kasa ko tsakanin matanka da 'ya'yanka ko tsakanin matarka da danginka ko tsakanin matarka da iyayenka gida ne fa guda family guda amma ka seta su su ɗauki alƙibla guda ka kasa wannan ya ce kaza wannan ya ce ba kaza ba ƙarshe ka ce kawai ni na gaji komai amma annabi sallallahu alaihi wasallam duniya ya seta a irin wannan jahilcin ƙabilu daban-daban addinai daban-daban ƙasashe daban-daban Allah ce wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadira da yazo ya fara da me ya fara da karantarwa annabi bai fara yaki ba wannan shine musulunci ta ya zaka yaki mutane da baka karantar da su addini ba a ka'ida wanda bai da addini ilmantar da shi ake tausayin shi ake ba fada da shi ake annabi ya zauna shekara goma sha uku bai daga takobi ko ka karanta asira yana da takobi na yaki a lokacin da yake maka bai da shi shekara goma sha uku shi aka aikowa mutane a irin wannan duhu na jahilcin babu la'ila haɗin lamba gumaka ne haular ka'aba 360 sanaman 360 gumaka alhasabi ayyamis sana amma ya zo a karantarwa a karantarwa a hankali a hankali a hankali ya gusar da wannan abin ya fuskantar da al'umma kenan yau kai ma in karantar da mutane kake so in son mutane kake in shirye da mutane kake wa za ka yi koyi da shi kai fa yanzu kana so ka koyar ka shirye da mutanen gari guda ne ko ƙauye guda ne ko anguwa guda ne yayin da kai na so ka shirye da su sai ka koyi wanda ya shirye da duniyar magaba ɗaya duhun da yau kake so ka cire al'umma a ciki bai kai duhun da annabi ya samu mutane a ciki ba in son alkhairi kake wa mutane baka kai na annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma ka zo mutane ba su yi ba ba su gani ba da kafirta su ina ma da ka bar su da ka kafirta su din ka bar su su gamu da Allah da kake ganin sun kafircewa in kun je zuma inna kum inda yawmal qiyamati inda rabbikum taftasimuna tsakanin kai da kace su kafirai ne da su amma a hakan ma kace ba su baka yadda su rayu a bayan kasa ba bayan ka kafirta su wa ya sa ka shin kai ɗin kasan addini? don rashin sanin addini bala'i ne mai girma yau a duniya waɗanda suke kashe addinin musulunci su ne waɗanda suke cewa su musulmai waɗanda ba su musulmai ba musu ce su musulmai ba ba za su iya cutar da addinin ba sai ta wanda ya ce shi musulmi ba ku musulman ba ne kuka ce kuna da abin da ya fi alƙur'ani ba ku musulman ba ne a cikinku aka samu inda suke taka alƙur'ani a yaga alkur'ani a sa a bayan gida a sa a saukawai a zuba jini a kai ba a cikinku aka samu ba ko ba a cikinku ba ne waɗanda suke cewa karka yi sallah za ka kudince ko ka ci naman mutum za ka yi mulki wa ya kawo muku a cikinku ne saboda haka idan muna so mu gyara mu bi tafarkin da annabi ya zo da shi wallazi ja'a bis sidq wanda yazo da gaskiya shine annabi sallallahu alaihi wasallam wa saddaqa bihi kuma ya gaskata shi waye na'am na'am waye kun kasa fada wannan shine abin da yawancin malamai suke fada abubakar siddiq radiyallahu anhu domin annabi ya zo da gaskiya abubakar ya gaskata shi annabi da ya zo da musulunci kai tsaye abubakar ya ce na yarda na musulunci ya je sama ya zo da sallah abbakar bayyana ma da ya zo annabi ya faɗa shirkai suka ji suka zo suka samu abbakar to ka ji abinda mutumin naka ya faɗa me ya ce ya ce wai a daren nan wai an tafi da shi kudus an je da shi sama an ba shi sallah an ba shi abbakar ya ce ya faɗa suka ce eh ya faɗa ya ce na yarda shi ne aka ce masa siddiq wa saddaqa bihi wasu kuma suka ce wa saddaqa bihi duk wani musulmi ya shiga ciki duk wanda ya da Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya shiga ciki saboda Allah ya ce a gaban ayar ulaika humul muttaqun yau in abubakar ɗaya ne ai ba za a ce ulaika ba ga shi mutum ɗaya wa saddaqa bi shine duk wanda ya gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin safin da Allah ya bashi da yana ciki Allah ya sa muna ciki ulaika humul muttaqun sune waɗanda suka yi taqawa ma'ana suka kiyaye shirka lahum akwai gare su ma ya sha'una inda rabbihim abinda suke so a wajen ubangijin su shine cikin gidan ni'imar aljanna a gidan aljanna suna da abinda suke so na ni'imomi wanda idanuwa basu gani ba kunnuwa basu ji ba hankali dan adam bai kwatanta ba na'am Allah ya ce dalika jazaa'ul muhsinina wannan shine wato wancan abin da kuka ji shine sakamakon masu kyautata ayyukansu duk wanda ya kyautata ibada a nan duniya ga sakai ya sa da Allah ya tanada a gidan aljanna li yukaffira Allahu anhum kuma Allah yayi haka ne don ya kankare musu ya gafarta musu aswa alladhi amilu mafi mugunyan abin da suka aikata na zunubi aswa mafi muni akbar wato ma'asi akbar dhunub al-kaba'ir da suka aikata Allah zai kankare musu maimakon haka ma wa yajziyahum bi ahsani alladhi kanu ya'malu kaji muqabil usulub na alkur'ani aswa alladhi amilu sai ce bi ahsani alladhi na'am wato mafi munin abin da aka yi to Allah zai kankare kuma ya saka musu da mafi kyawu ba mummuna kawai kai ba balle a ce ai mummuna ne ba mafi muni bane shi yasa aka bashi mafi kyawun a'a mafi munin kai amma ka saka maka da mafi kyawu saboda ka fuskanci ar-rahmanur rahim ليكفر الله نعم عنهم أحسن أسوأ الذي عملوا ويجزيهم كما الله يساكا musu bi ahsan alladhi kanu ya'malun da mafi kyawun abin da suke wato aikata kamar yadda Allah ke cewa ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyi'ati fi ashabil janna na'am أليس الله بكاف عبدا ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا عباد قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم
Allah maɗaukaki ya ce, Alaisa Allahu bi kafin abida, shin Allah bai zama mai isarwa bawansa ba? Bala, Allah ya isarwa bawansa sallallahu Alaihi wasallam. Ya'ani, annahu ta'ala ya fi min abdihi wa man tawakkala alai wa ya min kulli makaro. Ya isar zai kiyaye bawansa wanda ya dogara da shi daga dukan abin ki. annabi sallallahu alaihi wasallam ana tsoratar da shi ana masa barazana lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki Khalid bin Walid radiyallahu anhu don yaje ya karya gunkin Uzza da yaje zai karya wannan gunkin sai mushrikai suka ce kai kai kai muna je maka tsoron wannan sharrin wannan gunkin in ka taba shi zai same ka da bala'o'i to kaga malaman tafsir suka ce anan annabi suke wa barazana don Khalid bai je da kanshi don ya rusa gunkin ba sako ya kai dan aike ne shine Khalid ya je sari wannan gunki da ya je sari gunkin ya fara ma da cire masa hanci ya guguntule da ya zo annabi ya ce mai ka gani ya ce ban ga komai ba ya ce koma baka sare shi ba ya je kara sassare shi ya guntule sai kawai ga wata mace ta fita a ciki tana gudu tana ihu ashe shaidani ya ce a ciki in sun zo suna bautawa sai ta yi wasu wata muriya sai su ce allansu yana an samu su to kawai ga ta nan ta fita tana gudu saboda haka suna wa annabi barazana ko barazanan masu barazana bai tsaya akan annabi ba duk wanda zai kira mutane zuwa irin abin da annabi ya kira za a yi barazana akwai wani ɗan uwa Sheikh Muftar Bashir Allah ya gafarta masa ya je Saudiya ya jima da ya zo ya tarar da ana wa'azi na kanuri a cikin garin Maiduguri a anguwa anguwa farkon fara wa'azi ya ce a Maiduguri ne ake yin haka ya ce bai yi tsammani ba ya yi ta murna ya yi ta godiya ya yi ta addu'a saboda irin a wancan lokaci irin halin da ake ciki domin a zamanin baya malanta shi ne harbin mutane da da tsirce-tsirce sau da yawa shakar baji rahimahullah yake faɗi ana cewa mutum ba zai zama malami a gari ba wai sai ka kashe ɗaya ka kori ɗaya kuma ka zaunar da ɗaya ne ko ko ka haukatar da ɗaya ne haukatar da ka haukatar da ɗaya ka kashe ɗaya ka kori ɗaya a gari ka haukatar da ɗaya a nan ne malantanka zai cika ka an gama tsoronka
wato sai kai ne wahada ka kenan wani ma in yayi haka shi ma shi ne. kusa a shekarun baya alhamdulillah wallahi ku gode wa Allah ka sa karamar hula kana Allahu akbar wallahi baka ga wahala ba akwai lokacin da sihirin fa malaman su suke harbin junansu in wani ya mutu babba wannan zai shirye shi ne zai sallaci gawa wancan ma zai shirye shi ne zai sallaci gawa idan wannan ya zo ya sallaci gawan kafin wannan ya zo to sai ya ce da wannan ɗin to kai maka jira ne an kai ga lokacin da limamai biyu sun sallaci gawa ɗaya wannan ya zo wannan ya zo kowa yana ji da kanshi suka zo suka haɗa kafaɗa sai ɗin ya harari ɗayan sai ce to idon da ya gani nan ba sai ya kai labari ba shi mai ce to jikin da ya taba ni ba sai ya kai labari ba sai shi ɗayan ya makance ɗayan kuma jikinsa ya shanye tsafi tsantsa me kuka gani ne a tambayi labarin baya shekaru 50-60 baya irin abin da ake yi kenan Allah ya bullo da malamai masu faɗin gaskiya suka dinga karantar da al'umma har kuka zo kuka fara sanin wa me kawaidi me ahalari me a karanta aya fassara da ba a fassara qur'ani kuma duk abin da ma ake fassarawa din ba dole sai kaji ba sai dai ka ce na'am ba sai kaji ba duk in ka tambaye malami kai laifi a yarin wancan lokacin ne fa a wancan halin tukun Allah ya kama da wannan canji to kuma damar da Allah ya kawo alkhairin da Allah ya kawo mutane ga halal ga haram ga wajibi ga sunna ga farilla sai kuma a dauki wannan abun ya zama kayan fitina saboda haka duk mutumin da yace zai aikin addini ya shirya amma shirinsa shine tawakkuli ya dogara ga Allah ka yadda duk abin da ya same ka daga Allah ne wanda bai same ka ba dama Allah bai rubuta maka karka sa duniya a cikin aikin Allah za ka rasa duka biyu in ka ce bari in samu duniya a aikin Allah Allah ba zai baka ladan ba duniyar kuma sai Allah ya hana ka me za ka yi amma in ka ce bari in yi aikin Allah don Allah yana so in samu lada to Allah zai datar da kai na lahiransa zai baka na duniyar ma in ya ga dama sai ya baka Allah ce alaysa Allahu bikafin abda Allah ya isar wa annabinsa a cikin mushrikan Makka nan mutane dubban daruruwa duk ra'ayin su ɗaya ne kar abautawa Allah da kadai ce kai kadai ka tashi ka ce Allah daya in ba kariyar Allah ba ina zai kai labari an yi mitin fa wa idh yamkuru bikal ladina kafaru ko a kashe shi ko a daure shi a gida ko a kore shi take sako daga Allah ya so duk makirci an yi ka duba lokacin da aka fita ya fita a cikin garin makka shi da abubakar suka shiga kogo aka zo aka ce duk wanda man ya ati bi ra'asi muhammad mi'at naqa li kulli man ya ati bi ra'asi muhammad aw bi ya'ti bi muhammadin hayyan aw mayyitan duk wanda zai zo da muhammadu da rai ko gawa ga rakumi da rina shi zarata suka fita majiya karfi samari suka fita zau za su ci rakuma 100 don su kawo annabi da rai ko gawa sai suraka ne ya ga annabi amma mai faru sai suraka ya musulunta kafin ma a kai ga suraka ɗin suna cikin kogon ba sun zo bakin kogon ba har abubakar radiyallahu anhu yake cewa ya rasulullah law nazar ahadum ila qadamihi da absara ya manzo Allah da ɗayan su ya sunku ya ga inda kafansa yake da ya ga mu don su annabi da abubakar suna ganin kafan mushrikai a waje sai annabi ya ce da abubakar la ta'ata inna Allah ma'ana ta duba irin tawakkuli da imani irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an yi shela raƙuma 100 gashi sun zo ba security ba checking point ba bulletproof ba security camera ba komai annabi ne gashi nan agogon in sun leka za su ganshi annabi ya ce kada ka ji tsoro me kake tsammani da mutane uku Allah shi mutane biyu Allah ne na uku su Allah ya saukar da illa tansuru faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana alaysa Allah bikafin 'abda wa yukhawifunaka billadhina min duni kuma suna tsoratar da kai da wani abu wanda ba Allah ba aka ji tsoron gumaka aka kai akwai hawu akwai mayu akwai waye akwai kaza akwai kaza abubuwa da ba za su ce akwai Allah ba Allah ce suna tsorata daga da wasu abubuwa sai Allah ce wa man yudlilillahu duk wanda Allah ya bada shi fa malahu min had ba wanda zai iya shiryar da shi wa man yahdillahu kuma duk wanda Allah ya shiryar da shi fa malahu min mudil ba wanda zai iya bada shi in Allah ya shiryar da kai saka fita a cikin anguwanku a cikin garinku a cikin koridonku duk ba a son addini duk masu son wani abu ne daban wanda ba addini ba kai kaɗai ne Allah sai ya haska maka a cikin wannan din a rungushe ka a rankwashi kanka a jari garka a yage maka a zuba maka kwatami sai Allah ya fidda kai yace man yahdillahu fama lahu min mudil alaysa Allah bi azizin dun intiqam shin Allah bai zamanto ba bala ya zamanto bi azizin mabuwayin sarki dun intiqam ma'abocin azaban ramako akan abin da mushrikai suka yi ina ganin lokaci ya kamata mu tsaya nan alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh